الموجودات الأربعة وأمل بها فإن فيها مقنعة لقمعها لكل ذي تأسب والمنصفون يكتفون بالنبي wato duk malaman nan gaba ɗaya sun gamu kan cewa in an samu hadisi wanda yake ya saba da masabarsu to wajibi ne a yi aiki da hadisi domin ba da za a yi a gabatar da zancen wani kowa ya bisa zancen annar sallallahu alaihi wasallam to amma wannan magana ta sufa kada kowa ya ɗauka cewa kamar da shi ake ana magana ne da wanda yake ya kai wannan matsayin wanda duk bai kai matsayin ba ya komo ya riko da matsayinsa dan wani bai da lafiya misalin hankalinsa ya tashi cikinsa yana ciwo ya je yana ta shan magani ya ga wanda yake likita ya faɗa masa cewa ai kai abin da kake bukata aiki za a yi ma tambaya za a yi aikin ne ta ai yanka cikin za a yanko cutar a gyara a dinki kai ai da wuya ki ai za a iya ai mai sauki ne ka zo ka gani ka zo rana kaza ai zo aka yi masa aikin ya ga ya warke to kuma shi kenan sai ya zama shi din nan wannan da bai san komai ba da ya ga duk wani mara lafiya duk wani mai ciwon jigewa kai ba sai ka sha magani ba ai aiki za a yi ma zo ka gani sai ya ja kawai ya kwantar da mutum a ɗaki ya ce zai sa wuka ya yanka dan shi an yanke din an cire masa shi kenan ya samu lafiya to kowa do Allah ya duba matsayinsa ya san ƙarin bayani ga lokacin na mahayya tafi to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim wato kafin mu ci gaba da karatun ƙarashin karatun mu kaɗan na jiya wajen game da matsayin malaman fikihu da kuma yadda yanzu ake samun wato ƙarin kamar mummunan fahimta game da su daga wa'yansu mutanen ko kuma wasu mutanen kuma ya zamo sun musu ruko wanda ba shi ne ya dace da a yi musu shi ba da kuma yadda yanzu ake samun fagauniya ake samun ɗimuwa a wajen wasu mutanen game da yadda fikihun yake saboda an zala kama wani zamani na wadatuwa da hanyoyin sadarwa daban-daban iri daban-daban dacen matsalan samun littafi kansa sai ya zama wahala amma yanzu hanyoyin da za a taba littafi ko ma a nashara shi ba sai lalle ma an taba shi wannan wanda aka sani ba ma ana iya nashara shi ma ta wasu hanyoyin da yawa na hanyoyin zamani wanda ba sai lalle ka ka sai littafin ba ma ko ka abin akwai hanyoyi da yawa ma da za ka iya bi ka karanta littafin za za za ka ringa ganin littafin a fili kana karantawa ba sai lalle ka ɗauka ba to akwai wasu masala masu ɗimuwa wadda irin wato irin natijar irin wannan ɗimuwa da takan afko gare su akwai misali a yanzu akwai wani littafi da ake siyarwa a durbatu peter silil malakati wato yadda za a koya za a yi training ɗin ɗalibi domin ya samu malakar fahimtar zantuttukan malamai cewa ga yadda zai to irin wa'annan littattafan da yawa sai ka ringa ganin a gurare da yawa akwai kurakurai da yawa a cikinsu misali kamar an zo zancen masabar imam malik cewa to ɗalibin yana son ya san masabar imam malik ya samu littafi kaza ya samu littafi kaza ya samu mutasar ya samu mudawwana ya samu wannan ya samu mahutasar ya samu sharhohin mudawwana irin su abdulbaki zarkani irin su da soke da sauransu ne to koyaushe wato in aka ce ɗalibi ya je ya dogara ga littafi ba tare da ya koma ga malamai ba sai ta bayu zuwa cewa a wani wakacin ya gamu da wani abu wanda yake ya fi ƙarfinsa ko da ya samu sharuɗan da za su ishe shi wajen ya karanta littafin to amma dole a wa'yan suraren sai ya koma kan malamai saboda su kansu littattafan akwai guraren da yake akan samu wata ɗimuwa a ciki daga malaman da suka yi su mutum dai duk matsayinsa na ilimi ai ba ma'asumi ba ne ba ma'asumi ba ne to kuma ba a koyi da wanda yake malami a cikin ɓanna sai a cikin abin da yake sawaba ko da malami ne ya kawo misali an ce da ɗalibi ya duba abdulbaki sharhin muhutasar to abdulbaki din nan muka duba sai mu ga malamai sun faɗi sharuɗa da yawa na duba shi wani yake cewa lakin na min kasratil fawa'idi wa kasratil galadi fil maqasidi la yanbaghi تقليده في كل ما قال ولا إهماله للعلماء ولا يجوز نظر الزرقاني إلا مع التاود والبناني ولكن koyaushe a masabar imam malik wajen malamai na daga ƙarshe wato kamar bayan dubu kamar shekara 400 da suka huce nan in sun ce ak sun nuna wato da aini da kafi to suna nufin abdulbaki mai sharhin mutasar wanda shi ya sharhin mutasar ya wasu littattafan ma daban-daban kamar su sharhin iziya da makamantansu akwai ɗansa muhammad wanda shi ya sharhin mudawwana amma shi ne ka yi sharhin muwadda ka yi sharhin muwadda shi ya sharhin muwadda ya sharhin mawahibul laduniya to wannan ɗansa ne muhammad muhammadu zarkani shi ko mahaifinsa abdulbakir zarkani wanda shi ya sharhin muhutasar to shi wannan yake cewa sharhin nan na abdulbakir zarkani akan muhutasar min kasratil fawaidi saboda yawan fa'idodin da suke cikinsa wa kasratil galadi gashi kuma a gurare da yawa ana samun yayi kuskure fil maqasidi a cikin abubuwan da yake rubutawa manufofi to la yanbaghi taqliduhu fi kulli ma qala bai kamata a ce za a rataye da shi a baki ɗayan abin da ya faɗa ba wala ihmaluhu lil ulama bai kamata kuma a ce an samu malami ya ce ba zai duba sharhin nan na zarkani ba dole a duba shi in ana son a santu da ilimi amma kuma dole a san yaya za a yi aiki da abin da ya zo a cikinsa saboda ne akwai yawan kurakurai a cikinsa gashi dai da bayani mai yawa musamman da yake malami ne na hadisi bayan zama wasu malami na fikihu wanda kamar a yanzu ma kaga irin sharhu kamar nasa kamar sharhi na kun fikihu suka ga yana yawan kawo hadisai wanda abin da daman ya fi dacewa kenan to zai zama zuciyarsu ta fi kwantuwa ta fi karkata ga wannan to amma kuma a cikin waɗansu matsalolin yadda yake kawo su yana da kurakurai da yawa shi yasa ake cewa la yajuzu nazaru zarqani bai halatta ake za a duba sharhin nan nasa ba illa ma at-tawud sai ko da hashiyar tawudi tawud ibn sauda wal bannani ko kuma hashiyar bannani sannan ne za a duba domin gurare da yawa inda zai saki magana da yake ya dace ya takayyidin ta ko ya takayyidin magana da take mutlaka ko ya tasisin wadda take amma ko ya ta'amimin wadda take hasa to su duk wa'annan suna faɗakarwa a hashiyar tasu suna faɗakarwa a hashiyar tasu to amma su kansu wa'annan guda biyu ai akwai wa'ansu wuraren da yake sun ɗan tsere musu a cikin hashiyoyin nasu kamar nan da shekara kusan tamanin kama anan da wajen shekara tamanin a misira suka yi ƙoƙarin cewa za a sake tsarin wato dokoki na aure da saki da zaman dai iyali to suka yi sai da suka fito akwai malamai da yawa suka kayan musu aka a misira din wato malamai aka sa manya suka yi wannan din to amma da suka yi din suka gama aka akwai malamai da suka kayan musu aka to ɗaya daga cikin wato akwai abubuwa da yawa domin wajen wajen ma da hamsin ne daban-daban wato wajen sashi sashi hamsin ne na wannan dokar da aka yi wato aka yi kokarin a gabatar da ita in ba da malaman sun tsaya tsayin da kakan cewa ba su yarda ba to dai daga ciki wato akwai inda matsalan ina jin madda ta sha tara ne cewa idan miji baya nan daga matarsa ya tsaya shekara guda baya nan da sauransu cewa tana da dama ta je wajen alkali alkali ya hukunci da cewa ya sake ta nan take suka ce wannan duk sun riko ne daga sharhin zarkani na muhutasa to sai malamai suka yi bayanin cewa to bayanin da zarkani ya a wajen bayani ne wanda ya saba da duk masu sharhohin muhutarsa kuma ya saba da sauran littattafai ma na mazhaba saboda ne su dogoronsu a babin ila'i shehu halil yana cewa wacce hada waɗallaka ila a azilana aula abitanna aw tarakal wad'a rarara wa in ga'iban wa in ga'iban cewa wato wacce hada waɗallaka alƙali ya samu ya istihadi ya saki matar in ta kawo wajensa a fila azilanna inda mijinta ya rantse cewa lalle zai nisanci kwanciya da ita wato ba ba ila'i ba ne wannan amma ya kama da ila'i aka ce an ba da dama ga alƙali ya istihadi haka na su muhtasar yake au la abitan na ko rantsi cewa wallahi ba zai kwanta da ita ba ba zai kwana da ita ba au tarakal wad'a rarara ko ya bar kusatatta dan cutarwa to shi shau abdul baqir zarqani anan sai ce wannan rararan din maf'ulul li ajalihi ne na wancan wajtahada wadallaka wato ya saki rarara shi alkalin ya saki idan ya ga cewa wato za ta cutu saboda cutuwarta kenan wato ashe kenan ba sai an tabbatar da cutuwar ta ba ko ko ya zamo shi mijin ne yayi da nufin ya cuce ta shi kenan karkashin wannan dokokin a doka ta sha ta shirin sai suka ce to ko da ma ɗaure miji aka yi inda an ɗaure shi ya kai shekara guda shi alkali ya samu ya saka kenan ya samu ya saki matar in ta kawo ƙara ya samu ya saka wanda duk wannan sabanin masaba ne sabanin malamai to amma su dogaran su cewa shi shehu zarkani ya ce wannan rararan din maf'ulun li ajalihi ne na dallaka ya sake ta li ajalin rarare wanda abinda malamai suka bayyana cewa maf'ulun li ajalihi ne na autara kalwada ko ya bar kusatar tararara domin ya cutar da ita sai inda yake shi mijin ne ya bar ta don ya cutar da ita amma idan ya zama misali ɗaure shi aka kenan ai wannan abu ne ya fi ƙarfinsa ba dama wani alkali ya ce zai hukunci da ya saki matar to da irin wannan wato yana faruwa wanda a yanzu sai a ce ai shi kenan a je a duba littafi kaza a duba littafi kaza a ta samun kurakurai akai saboda me saboda ba a koma ga ma'abuta fannin ba kome a musulunci cewa aka yi amai da shi zuwa ma'abucinsa ya yi walazina amanu wa ɗiwun laha wa ɗiwun rasula wa ulil amri minkum wanda abinda mafi yawan malamai wato masana hakika suka zaɓa a kan wannan cewa ba wai umarni ne kawai da a koma kan sarakai ko malamai ba a'a a kome ma dai a koma ga wanda yake ma'abucinsa wato alɗin ta al'amri a hadiyya ce ba jinsiya ba a kowane lamari naku to ku koma ga ma'abocinsa in abu ya shafi gini ne masalan to a koma ga wanda suke kwararru a gini in abu ya shafi ilimi ne na fikihu a koma kan kwararru a ilimin fikihu in abu ya shafi ilimin hadisi ne a koma wanda suke gwanaye a wajen wanda suke gwanaye a ilimin hadisi amma ba a ce a'a za a koma wajen kowa ko ko a ce ai shikenan a duba littafi kaza a duba littafi kaza ai shikenan an gama a'a ba haka ne ba iza rumtar uluma bi gairi shehin ralilta an siradil mustaqimi in dai kace zaka tsaya yin ilimi ba tare da ka koma wajen malamai ba to ba abin da zai afku sai ko ka bar hanya madaidaiciya wa taltabisul umura umuru alaika ta tazalla aralla min tumal hakimi duk lamarin ka zai zamo ya rikitar da kai gaba daya shi yasa kome a koma wajen wanda suke malamai walau rudu ila rasuli wa ila ulil amri minhum duk abu a mai da shi zuwa wanda yake ma'abucinsa ka a ce za a yi wato da za a yi da karfin tsaya cewa a lalle an isa a koma ga wanda yake ma'abucin abin a ciki fa ana bihi wala ta hurbi zanni wala ta kallid gaira ahli fanni a kowane fanni to ka rataya ga wani ma'abucin wannan fannin a rataya da ma'abuta wannan fannin in a magana ta shafi lugga a koma wajen malaman lugga magana ta shafi nawo a koma wajen malaman nahau a ji daga gare su magana da ta shafi fikihu a koma wajen malaman fikihu ka a ce a mutum dan ya zama gwani a hadisi shi kenan yana da dama ya keta matsayin malaman fikihu ko kaɗan duk gwanintarsa a hadisin bai kai kama imam ahmad ba imam ahmad shine malamin su buhari su muslim su abu dawuda duk masu sihahun nan ma daga wanda suka karba a wajensa sai wanda suke almajiran almajiransu amma a wajen fiƙihu ai shi da kansa ya sallama wa shafi'i ya sallama wa imamin shafi'i to a komai a sallama wa ma'abucin wannan abin in dai akan gaskiya yake in dai ya tsaya daidai kuma ma'abucin abin ne tabbas to a sallama masa ka a ce za a yi za a bi wani daban to na ko tafsirin za mu taɓa wannan sai mu asharin nan ba irin magana da ba a faɗa masa ba irin magana da ba a faɗa wa mabiyansa irin su nawawi manyan malaman wani musamman sharhin mu sharhin nawawin nan na muslim sharhin da nawawi ne na muslim da suka duba suka duba suka ga ba wani sharhi da ya kai kensa to amma kuma suka ga gurare da yawa yana bin masabar ash'ariyawa ne a ko ina ma duk inda yake an samu wani a sifat a hadisu sifat ko abin da ya to irin fassarar ash'ariyawa yake bi a wannan littafin da na faɗa muku da zo a durbatu fi tasirin malaka cewa aka yi laifinsa babba da suke lissafa sharhohin nawawi din sai aka ce laifinsa babba shi nawawi duk kokarinsa dan dai mai bin masaba ash'ariyawa ne ta mash'ara mai bin masaba ash'ariyawa ne to sai aka samu wani ma daga cikinsu daga baya ba dadewa ya yi tasara duk inda nawawi ya magana akan ahadisu sifati sai ya shafe shi ba a bukatar su shi za a tsaya sauraron ash'ariyawa a kai ga masabar salaf to kaga wato magana abu ne wanda yake mai yawa irin su mazari din na wanda sun riga ma nawawi din mazari wanda yake dama maliki ne shi ma da yake ai sharhin motasar din yace eh shi wannan mai durbato din yake cewa ai sharhin nasa mai amfani ne kware akwai ilimi illa laifinsa guda ash'ari ne ta mash'ara yayi ash'ari yanci ya kawo na wannan ƙurɗubi wanda daga baya yake abul abbas ƙurɗubi wato malamin ƙurɗubi mai tafsiri malamin ƙurɗubi mai tafsiri shine ya sharhin sahihu muslim to yake cewa shi ma laifinsa babba da yake ash'ari ne gashi maliki gashi ash'ari kuma abin kaga ya haɗu to abin da ya haka daidai to shi yasa wato magana kan ash'ari nan ya kamata ma mu tsaya mi mu san wane ne ash'arin ma hakikan da yanda kokarin da ya a cikin musulunci da yanda a yanzu aka samu mutane da yawa masu sukansa ko dai su soke shi wasu kuma cikinsu su ce a ai ya tuba shi kansa ai kafin ya mutu ya tuba duk abin da ya faɗa din nan ya tabbatar da cewa ba ba haka bane ba gaskiya bane to da kuma ga kuma junaidu wanda daman shine shugaban sufai wanda to shi ma an san maganganun da yawa daga bakin irin waɗannan mutanen da ake ji a haƙƙin sufaye domin a kan magana sufaye ta kai hatta malaman su ma ta waye suke musu irin su ibnu taymiya an ce shi kansa amma a sha'anin sufaye bai sani ba yaudararsa suka yi a wayan suraren duk da abin da ibnu taymiya ya rubuta kan sufaye amma inda yake ya dawo gurare da yawa ya yadda da su suka ce bai fahimta ba ne yaudararsa suka yi ko wani abu ne ya sa ko rashin rashin fahimta ne ko irin na daga baya ma irin su shaukani kaga wanda ya takiki littafin sa kadarul wali duk inda shaukani ya nuna wata karkata ga sufanci ko girmamawa ga wani daga sufaye sai su ce a'a ai kuskure ma yi a nan tare da cewa wa'annan fa su ne manya a wajensu to amma sun kai matsayin cewa in dai magana ce ma ta sufaye to ko su din ma ba za su yarda da maganar su ba ko su din ma ba za su yarda da maganar su ba cewa ba su isa ba tuntuni wanda ya tage ki littafin ibnu taymiya al-furqan baina awliya ir-rahman wa awliya shaytan ya kawo cewa gurare da yawa ma shi kansa ibnu taymiya din bai sani ba yaudararsa ake to Oh. to shehu abul hassani aliyu al'ashari wato wanda yake mafi yawan malamai sun ce an haife shi hijira na da shekara 260 kuma yi wa fati hijira na da shekara 324 wato shekarunsa 64 kenan a duniya wurin mafi yawan malaman tarihi shi ash'ari dinnan da ake ta faɗa wato dangantawa ne ga ash'ariyawa ash'ariyawa kabila ce babba a yaman wanda suna cikin manyan kabilu da suka karbi musulunci tun farko farko wanda a kan shi abul hasan al-ash'ari din yana cikin manyan su wanda suka zo wajen annabi tun farko shine abu musa al-ash'ari wanda yake sahabin annabi ne su ashariyawa wato mutane ne masu ɗaukaka don wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗar irin halayensu wanda suka sa suka zamu ɗaukaka yake cewa inal ashariyin kanu idza armalu fi gazatin aw qallada mu ahadihim bil madinati jama'u ma indahum faqat samuhu bainahum fa ana fahum minni wa ana minhum ashariyawa halin su duk lokacin da suka yi tafiya ko yaƙi ne ko wani abu sai zama wasu a cikin su guzurinsu ya ƙare ko kuma ba ma sun yi tafiyar ba suna zaune a madina sai ya zama suka ga wasu a cikinsu abinda suke da shi ya ƙare to abinda suke sai kowa ya fito da nasa kowa ya fito da wanda yake da shi duk wanda yake cikinsu duk wanda yake nasa ne sai ya fito da nasa sai a hada a hada waje daya sai a sake rabawa da mai yawan da mai kaɗan da wanda bai da shi duk daidai za a raba kowa ya ɗauka kowa ya ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda wannan ɗabi'a ta su fahum minni wa ana minhum su kam nawa ne ni ma kuma nasu to abu musa na cikin manyan sahabban annabi kuma daman yana cikin sahabban ma da suke ba da fatwa yana cikin sahabban da yake sun ciro qur'ani daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabban da suke ba da fatwa kuma yana cikin wato sahabban da kusan su biyar ne wanda shi abu musa yana cikin su wanda aka ce duk ilman sahabbai ma ya kare a wajen su duk ilimin sauran sahabbai ma su wa'annan dinnan ya kare a wajen su irin su sayyidina ali su abdullahi bin mas'udin su shi abu musa al-ash'ari din su zaid ibn sabit to an ce duk ilimin sauran sahabbai ma wato duk ya kare a wajen su duk sai da suka hada shi kenan to shi abu musa al-ash'ari ya dade da musulunta an ce ya fito tun a makka ya musulunta amma kuma ya koma kasar su a wata ruwaya ko aka ce a yayi kira ne zuwa habasha sai kuma daga baya dawo ba madina ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ne wanda yake yana cikin marwaita qur'ani daga annabi yana cikin marwaita qur'ani daga annabi kuma Allah ya hore masa dadin murya wajen karatun qur'ani har wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi laqad uti ta mizmaran min mazani da ali daud an baka murya irin muryar iyalin annabi dawuda yake cewa da abu musa lash'ari to su dama shari'awa da nan sun zama na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatkar da su kan cewa dole ne su kula da fahimtar da mutane saboda wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ji ya tashi ya ce me yasa wa'yansu mutane za su zauna gashi sun sani amma ga maƙotansu ba su sani ba amma su kyale su su ce ba za su sanar da su ba to wallahi ko dai su tashi su sanar da su su ga sun san meye addini ko kuma tun yanzu tun a nan duniya ma su fara ganin azaba ya sake cewa kuma me yasa wasu mutane ba su sani ba amma gashi makotansu sun sani amma ba za su tashi su nemi sani ba to wallahi ko dai su tashi su nemi sanin ko tun a nan duniya ma su fara ganin azaba sai sabanin suka da suna a to wannan dawa annabi yake dawa annabi yake gashi bai kira sunan kowa ba to da waye sai wasu suka ce to ko ash'ariyawa yake nufi saboda ash'ariyawa a can gidaddajin su na ƙauye can a yamman suna da makota wanda suke mutanen ƙauye ne ba san komai na addini ba sai ash'ariyawa suka je wajen annabi suka ce ya rasulullah mun ji kai wata magana ko da mu kake ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita maganar sa da yanda ya faɗa bai ce da su din yake ba suka ce to da mu kake ya rasulullah annabi ya sake maimaita maganar ta sa dai suka ce to ya rasulallah tunda mun ji wannan magana taka muna neman kai mana jinkiri shekara guda za mu koma mu tsaya tsayin daka sai mun ga makotan nan namu sun sani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su ya kyale din kenan wato a shariyawa tun farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar da su sai mun ga makotan nan namu sun sani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su ya kyale din kenan wato ashe ya shariyawa tun farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar da su kan muhimmancin sani sanarwa da kuma muhimmancin neman sani tunda koyaushe daman yadda aka faɗa yadda aka ce sai dina radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa cewa inna Allah subhanahu wa ta'ala ma a haza alal juhali ahadan an ya ta'allamu hatta a haza alal ulama ahadan an yu'allimu ubangiji bai riƙe alkawari bai ɗauki alkawari bai riƙe alkawari ga waɗanda ba su sani ba cewa lalle wajibi ne akan su tashi su nemi sani sai da ya ɗau alkawarin kansu wanda suka sanin cewa lalle fa su tashi su koya shi yasa imam malik yake cewa ni na samu labari cewa malamai ana tambayar su ranar alkiyama irin tambayar da ake wa annabawa yanda a haƙƙin annabawa da manzanni ubangiji sani wata ala ke cewa fala nas'alan na lazina ursila ilaihim wala nas'alan na mursalin lalle akwai rana tana tafe wanda a wannan rana duk wanda aka yi masa aike za mu tambaye shi kuma za mu tambayi su ma waɗanda aka aika ɗin to wannan tambayar wato ba annabawa da manzanni kawai ba in ji imam malik a cikin labarin da ya samu ya ce a ya ji har malamai ma anewa to sha abu musala shari din nan saboda girman sa wajen sahabbai sai da na umar lokacin da yake halifa in aka naɗa wani ya je ya kula da wani waje wato an bashi gwamna ko shugaba na wani waje to shekara biyu kawai ake bashi bayan shekara biyu sai a kiransa a tuɓe shi ko kuma in an ga dace a sauya masa wajen aiki to amma shi abu musala shari shekara hudu aka ringa aka ɗeban masa shekara hudu aka ɗeban masa saboda ganin a dacewarsa da cancantarsa to shi abu musala shari din nan sahabin annabin nan babba shi ya haifi abu burdata abu burdata ya haifi bilalu bilalu ya haifi musa Musa dinnan ya haifi Abdullahi, Abdullahi ya haifi Ismail, Ismail ya haifi Salim, Salim ya haifi Ishaq, Ishaq ya haifi Ismailu, Ismailu dinnan shi ya haifi Aliyul Abul Hassan al-Ash'ari. Wato tsakaninsu mutum takwas ne, tsakaninsa da Abu Musa al-Ash'ari mutum takwas ne. Wato da alama dukkaninsu kowanne a cikinsu ubansa ya haife shi ne sanda yake karami. shi yasa kaga muddar ba tsawo ta ba amma kuma gashi sun yawa tunda a zamanin abul hassan al-asharin akan samu waɗanda suke jikokin sabbai wanda zaka ga tsakaninsu da kakannin nasu bai fi mutum hudu ba to amma da aka sani ne idan ya zamo wato dangantaka ta mutum ta sadi ne ta fuskar ɗa na fari ɗan fari ɗan fari ɗan fari sai ka ga wakacin kaɗan amma kuma na tsakanin sun yawa na tsakanin sun yawa to to shi abul hassan al-ash'ari dinnan kenan wato jika ne na abu musa al-ash'ari sahabin annabi to shi abul hassan al-ash'ari dinnan da farkon zamaninsa har shekaru arba'in yana kan aƙidar mu'tazilawa malaminsa ana ce da shi abu aliyu zubba'i yana cikin manyan mu'tazilawa kwarai-kwarai da shi da ɗansa abu hashim zubba'i wanda har ana cewa da mabiyansa a cikin mutazilawa mabiyan abu alil dubbai ana ce da su dubbaiya mabiyan dan nasa kuma abu hashim ana cewa da su bahashamiya bahashamiya to amma bayan shekara arba'in din nan da bisa aƙidar itizali sai ubangiji ya masa ilham wato ya dawo sauran abin da ya rage a rayuwarsa wajen shekara 24 kuma ya zamo ya ta kokari wajen bayyana aƙidar ahlus sunnati yanda wasu suka faɗa cewa ai annabi ya gani a mafarki a marahu bihin na biyu ru'uya haƙƙin faka na asanal anami ra'aya annabi ne ya umarce shi da ya ajiye aƙidan aƙidun na ahlus sunnati a mafarki sai haka wato sai ya zamo mafi kyawun mutane a yadda ya gani wajen kafa hujjoji to wato shi abul hassan al-ash'ari dinnan ya zauna shekara 20 kowane dare a shekarar nan 20 duk dare alwalar da ya salla isha da ita yake salla asuba alwalar da ya salla isha da ita yake yin salla asuba to kuma ya yi littattafai da yawa wato irin su ibana wanda kusan shine farkon littafin ma da ya wakacin da ya bar ra'ayin mu'tazilawa akwai kuma irin su maqalatul islamiyyina wanda a nan mutane gaba ɗaya malaman duniya suka tabbatar da cewa ya nuna gwaninta ya nuna bajinta ya nuna gaskiya saboda duk ra'ayoyin waɗanda ya hakaito wanda yake sun saba da shi a ra'ayi amma bai ƙara musu ba bai rage musu ba wanda irin wannan yana da wuya lokacin da mutum yake hakaito ra'ayin wanda yake ya saba da shi so da yawa sai an ga cewa ya fito da wani abu ne ya nuna cewa wancan fa ba ra'ayinsu ɗaya ba to amma shi abu lasan al'ashari ya tsaya kawai cewa bara da ya nuna mutane akan abin da wane yake kai bara ya nuna mutane abin da wane yake kai bara ya nuna mutane abin da wane yake kai ba wai sai ya soke shi ba ba sai ya komai ba a'a a fahimci a tsaya dai a fahimci ma menene yake kai to akwai kuma irin sulma'u wanda ya daga baya illa iyaka wato ba mu da cikakken wakaci saboda la'allama da wuri za mu tashi saboda an ce akwai taro da za a yi kuma an ce la'alla karfe tara za a fara to wato an samu wa'yansu daga baya da yawa masu yin suka a kan shi abul hassan al-ash'ari din da kuma masu masa da'awoyi iri daban-daban akwai masu cewa ai masu cewa sun bi masabarsa ba su san masabar tasa ba saboda ai abul hassan al-ash'ari ya kore duk wani tawili ya ce kaza ya ce kaza akwai kuma masu cewa wato wanda suka fi su nutsuwa kenan wanda suka fi na farkon nutsuwa suka fi su kuma tsayawa su nazari masu cewa ai shi kansa ya cika kaiwa da komowa a irin isi ibana littattafan da yake yayi su farko farkon barin sa ra'ayin mutazilawa ya nuna cewa ba magana tawili amma waɗansu littattafan da ya a ƙarshen rayuwarsa ya nuna cewa a a iya yin tawili idan bukata ta tashi idan an ka akwai bukata shi kenan wato ba wai ya tsaya kan kafa ɗaya ba ne kenan to duk irin wannan babban abin da yake kawowa rashin fahimta ne rashin fahimta ne gaba ɗaya ahalus sunnati duk masu bin ash'ariyawa ɗin nan sun faɗa ce a wannan littafin littafin tafsir ya gabata gare mu wato cewa nominuhu munazzihin rahamani mawilina aw mufawwirina kalawalina aw kalahirina ko cewa dama akwai masaba biyu kuma kowace a ciki daidai ce da rashin yin tawilin da kuma yin tawilin illa iyaka wanda duk ba su tawilin ba ba wai sun tafi kan irin wa'annan na daga ba wa'annan wanda suka zo daga baya suke tafiya akai ba wanda suka bace wanda an sun ga sifar an kawo sifa ta ubangiji wadda an san wannan ba za ta yi ta tsaya ba sai ga wanda yake hadisi su suke za su gudanar da ita a zahirinta bisa ubangiji to su na farko wanda aka ce su salafu wanda gaba ɗayan salafu hatta fuka hawul arba'atu duk akan haka suke cewa a bar tawilin duk hatta fuka hawul arba'a imam malik abu hanifa shafi'i ahmad ibn hanbali duk cewa akan a bar tawilin to amma imanin nasu da irin wa'annan ayoyin koko hadisan ba wai yanda su wa'annan na daga baya suka ɗauka ba ba suna ba suna zartarsa da ubangiji cewa ya kama da wani abu cikin abin halitta ba suna kore wannan ne wanda kuma duk yace zai ɗauki matsalan ya kan cewa lalle hannu ake nufi to ya kamanta Allah ne da abin halitta ko wanda ya ce zai lalle shi sai ya fassara a istiwa'i da cewa a lalle istikirari ake nufi hayye ta kawo cewa ai hujjojinsa cewa ai tunda ma an ce Allah samamme ne ai duk samamme duk abin da aka ce samamme lalle yana da waje kowa ya faɗi haka abin da yake jiki shine aka ce lalle yana da waje malamai suna cewa kamar rukun hiya ziga jurmu cewa duk abin da yake jiki ya riki waje amma ba duk abin da yake samamme ba ubangiji wanda yake ya zo a hadisi ingantacce hadisin da buhari ya ruwaito cewa kana Allah wala sha mahu ubangiji tun ba halicci komai ba yake nan to kuma ka ce a to sannan din baya nan kenan tun da ka ce duk abin da yake samu mai aina bukatar waje to kuma an ce sannan ba komai tare da shi ba wajen ba komai ba ko ba komai din tare da shi to kuma a ka ce ai duk abin da yake samu mai lalle ai fidira ma tana nuna cewa duk abin da yake samu mai ai yana bukatar waje a'a fidira abin da take nunawa shine duk abin da yake jiki abin da yake jiki ne kam to yana bukatar waje amma ba duk abin da yake samun me ba shi yasa a tsaya a san masabobin malaman nan magabata akwai wani littafi da imam ghazali ya rubuta wanda yake mai amfani ne a wannan babin kwarai-kwarai a iljamul awami an ilmul kalam iljamul awami an ilmul kalam cewa abin da ya fi dacewa a ce za a jawa ammawa linzami su daina kutsawa ilmul kalami su bar kutsawa ilmul kalami amma hatta ai magabatan hatta imam ahmad ai akwai ruwaya daga gare shi cewa akwai hadisan da ya tawilin su turmuzi kansa a cikin sahi a cikin jami'u jami'u turmuzi akwai bayanin da ya cewa akwai wa'ansu hadisan kamar misali hadisin da aka ruwaito cewa za a zo da qur'ani ranar alkiyama za a zo da bakara da ali imran ne suna gabatar masu karanta su a ranar alkiyama to imamu turmuzi kansa yace to wannan abinda mafi yawan malamai abinda malamai suka tafi akai shine ai tawilin su da cewa ladan ne zai zo ladan karanta bakara din ne da ladan karanta ali imran su ne za su zamo sun jagoranci masu karanta su to ashe kenan tawilin ingatacce ne in bukata ta tashi a kai saboda yadda na fara faɗa cewa ba mu da cikakken lokaci domin tafsirin mala Allah sai dai mu bari sai gobe tunda wakacin ya ƙure to alhamdulillah Allah sa wato mu amfana da duk abin da muka ji kuma waɗanda yake suka bace suka ba ta farki na daidaici Allah shirye su Allah ya dawo da su bismillahir rahmanir rahim to wal ash'ari imami abul hasan al ash'ari Allah da gare shi muqaddamun abin gabatarwa ne wato abin ai koyi da shi ne abin ai riko da abin da ya tafi a kansa ne na daga abin da ya kamata abin da ya wajaba ai riko da shi a babin tauhidi an faɗa cewa wato manyan shagabanni na tauhidi wanda ahlus sunnati daga ba suka gamu akan yin riko da masabobinsu guda biyu ne akwai shi shehu abul hassan al-ash'ari akwai kuma ɗan uwansa wato wanda zamanin su ɗaya shine abu mansur maturidi illa shi iyaka wato shi abul hassan al-ash'ari a iraki aka yi shi shi ko abu mansur maturidi a mawara annahari aka yi shi mawara annahar wato can tsakiyar gabas wato can wato wajen su buhara can wajen su samra kanda su buhara a nan ne kasar su shi bayan an ƙetare kogin saihun to ya gabata gare mu cewa su shagabannin nan guda biyu a mafi yawan gurare duk sun dace amma akwai wa'yansu guraren da yake sun yi saɓani wanda akwai wa'yansu malaman wanda sun lissafa guraren da yake an samu saɓani tsakanin ashari da maturidi kamar guda talatin da wani abu akwai wa'yanda suka ce a duk idan aka duba ƙarshen ta za a iya mai da su kan abu bakwai yanda mai nazmul kubra shehu dahirul fulati yake faɗa a cikin nazmul kubra ma talafa fi qawli ahli al-hibzi illa bi sab'in julluha fil lafzi جواز الاستثناء قال الأول والصاد والشقاء لا يبدل وبالجواز للسجائر على الأنبياء وما لكافر على وأثبت الكسب وأن المعرفة واجبة بالشرع ثم الصفة كخالقية ورازقية حادثة تقول الأشعرية وكلها ليست في الأمهات حتى تودي للمناكرات ومذهب المحققين منهما ألا يرى مبدئا أحدهما ما اختلف أبو الحسن الأشعري دا أبو منصور الماتريدي بأسامو ساباني تكانون سبا في قول أهل الهرز أتكم مغنر ما أبو تاك lafzi mafi yawan sabanin nan ma aka duba sai a ga sabani ne lafzi ba ma'anawi ba jawaz al-istisna qala al-awwal abu hasan al-ash'ari Allah da gare shi ya tafi zuwa cewa idan mutum yace ana muminu ya halatta yace insha Allah in yace ana muminun to ya halatta yace insha Allah maturidi ko yace a'a in mutum yace ana muminun to lalle sai dai ya tsaya nan ba ya ce insha Allahu ba domin ya kawo insha Allahu sai ta ya zama yana kokonto ne akai ya kamata ya nuna tsayawarsa akan cewa shi mummunin ne an san cewa komai ba wanda zai aku sai Allah ya nufa amma ya ce zai kawo ta'aliki da cewa insha Allahu ai sai ya wahimtar da ko yana kokonto ne a cikin imanin nasa shi yasa wato ya nuna dagewarsa da turjewarsa bisa imanin to wannan matsala wato an samu sabani a kan ta tsakanin malamai da yawa a wani ma da yake hakaito sabani yake cewa man kala inni muminun yumna'u min maqalihi in sha'a rabbi ya fadin wa zali malikin wa baru tabi'i yujibu an yaqula haza ya nabi man kala inni muminun wanda yace inni muminun yumna'u min maqalihi in sha'a rabbi za a tana shi daga ce in sha Allahu ya fadin ya kai mai hankali wa zali malikin wannan matsala wannan ya tafi abinda abu mansurul maturidi din nan ya tafi a kansa ko da yake an san shi abu mansurul maturidi hanafiyi ne yana cikin manyan hanafiyawa ma yana cikin wa'anda suka tsaya rubuta littattafai na usulul fikihi akan tsarin hanafiyawa to wa baru tabi'i yujibu an yaqula haza amma sashen almajiran imam malik sun ce ai in mutum yace ana mu'minun to lalle ne ma ce insha Allah domin ya nuna cewa imanin nasa baya yiwa sai idan Allah ya nufa ba wani wanda zai imani sai in Allah ya nufa liman sha'a minkum an yastaqi wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ashe kenan ba wanda yake yana da wani nufi nasa mutum ya ce ana muminin ya ce insha Allah din wajibi ne wajen sashen almajiran imam malik to haka aka samu sabani akai wato abu masul matoidi ya tafi dai akan hana haka kamar yadda mafi yawan da hanafiyawa akan haka suke cewa ta a ce ana muminin insha Allah to dai mutum ya yanke da imanin nasa wasa da washaka la yubaddalu sai kuma cewa ko wasa da washaka la yubaddalu cewa a zamowar mutum sa'idi da zamowarsa shaƙi baya musanyuwa ba a musanya shi wajen abul hasan al-ash'ari abul hasan al-ash'ari yace mutum in dai shaƙi ne to shaƙi ne koyaushe in kuma sa'idi ne to sa'idi ne koyaushe shi shaƙi kenan a wajen abul hasan al-ash'ari wanda yake shaƙi a wajen abul hasan al-ash'ari ko da a yanzu zaka gan shi yana aiki kyakkyawa ko yana bisa tafarki kyakkyawa to sunansa fa shaƙi sunansa taɓaɓɓe wanda kuma yake sa'idi to ko da an za ka ganshi yana ayyuka munana yana wasu abubuwa to sunansa da ya fa sa'idi a wajen abul hasan al-ashari amma abu mansur al-maturidi yace a'a da shakawa da sa'ada duk abu ne wanda suke iya sauyawa mutum ya waye gari yana shaƙiyi amma kan yamma kuma ya zamo sa'idi mutum ya kai yamma yana sa'idi kan gari ya waye kuma ya koma shaƙiyi yace koyaushe dai abin da bawa yake kansa a sannan shi za a duba wajen kiransa ko shaƙi ko sa'idi shi yasa wajen abul hasan abu mansur maturidi wanda a yanzu yake kai aiki kyakkyawa to sa'idi ne in kuma bayan hucewar yanzu muka ga ya koma wani aiki mummuna sai mu ce to ya koma shaƙi kenan ashe ana samun sauyawa kenan amma shi abul hasan al-ashari yace a'a koyaushe abin isna dai kaka karshe za ta zama shi yasa bisa asalinsa kenan kaga ba wanda za a yi masa hukunci a yanzu da shaƙe da shaƙawa ko sa'ada sai karshe ta zo sai karshe ta zo sannan ne za a iya cewa wannan shaƙi ne ko wannan sa'idi ne tunda in karshen bata zo ba ba san me zai afku ba ba san abin da zai iya afkuwa ba Allah kiyaye mu to wa bil jawazi lisagairi ala al anbiya abul hasan al ash'ari ya tafi zuwa cewa ta yiwu a ce sagira ta afku daga annabawa ta yiwu ba wai ya ce ta afku ba amma ya ce ta yiwu afku wata daga gare su kenan a wajensa bai kore matsayinsu ba amma abu mansuru maturidi ya ce a da kabira da sagira da zunubin da yake babba da zunubi karami duk bayan da za a yi iya yiwuwa ma ya zo daga annabi wanda yake annabi a wajen abu mansuru maturidi shi ba bala sanar shari'a ya ce ta yiwu sagira ta zo daga gare su in dai ba sagirar da take za ta saboda wulakanci gare su ba wa mali kafirin ala waje kuma na hudu inda yake an samu sabani tsakanin su shine cewa shi kafiri yana an masa ni'ima kuwa Allah yawa kafiri ni'ima ko ko ba a yi masa ba to Abu Hasan al-Ash'ari yace kafiri kam Allah bai masa ni'ima ba shi yasa duk abin da za ka gani na kafiri yanzu ko lafiya ko wadata ko yalwa ko wata dama abulhassan al-ashari ya ce duk wannan ba ni'ima ba ce ta kenan kamar wannan a iya kafa hujja akan masabanin ta abulhassan al-ashari da fadin ubangiji subhanahu wataala aya yasbuna anna ma numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun dan an daɗi mutum da dukiya da ya'ya sai ya ɗauka cewa an ka bashi alheri ne o wannan ba alheri ba ne ya tsaya ga dai me ye a cikinsu shine zai iya nuna alheri shi yasa kenan abul hasan al-ashari yace gaba daya duk wani abin da zaka gani ga kafiri a duniya kam to ka ɗauka ni'ima ce kafiri ba ni'imar Allah gare shi gaba daya shi ko abu mansurul maturidi yace a'a shi ma kafiri an masa ni'ima ta duniya shi yasa ma aka ce ya tashi ya gode mata ya koma ya ba Allah tunda dai inda cewa ake a koma a gode wa ni'imar Allah ai imani da Allah gode wa ni'imar Allah ne ashe kenan wato wanda za a ce imani da Allah dan ya gode wa ni'imar Allah an masa ni'imar ne kenan an masa ni'imar ne kenan shi yasa aka ce ya dawo ya imani dai ya gode wannan ni'imar da aka yi masa ko to shi wato shi da abu masurin maturidi yana duban abin a matsayinsa na yanzu ba a gobe ba ba a lahira ba shi ko abu lasan al'ashari yana duban abin a matsayinsa na gobe ne cewa to ma ni'imar da za a yi wa kafiri in an hange ta cewa ni'ima ce a yau to ina za ta zama a rayuwa da wamammiya tunda dai wannan rayuwa ta duniya dan taki ne kaɗan ba ita ce manufa ba ita rayuwar nan ta duniya gaba ɗaya ba ita ce manufa da rayuwar ba rayuwar lahira ita ce manufa wa ribla mun masalal hatu da ya kama yanzu zan lamna sama wato wa mal hatu dune kama sali gaisi ila mu annama la hatu dune laibin wala muzina to wata farun bayna ko wata kasun fil mali wala kama sali gaisi na zama ku fara na ba to su mai hiju fitar musu faran su mai kunu dama wa fil ayati azabin shadidun wa magfiratu min Allah wa ridwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan take ne dan kankani ba shine abin isna a rayuwar ba shi yasa bala sanin rashin yace to ko kaga kafiri ma da ni'ima anan ai ba ni'ima bace tunda a gobe zai ma burin ina ma ba a yi masa wannan ni'imar ba tunda aka kara ninka masa azaba da sababin wannan ni'imar da ya samu a duniya sai abin wannan ni'imar ta koma ba ba ni'ima ce gare shi ba sai ya koma yana burin ina ma ba a bashi wannan ni'imar ba saboda ya ta rage masa azaba idan da ba a bashi ba da sai ya zama sababin raguwar azaba a gare shi da aka bashi ƙarin ninka masa azaba ne dan a ƙarin ninninka masa azaba ne shi yasa aka yi masa ni'imomin da yawa duk wanda yake ba na Allah ba masa nima a duniya to da a ƙara ninka masa azaba ne dan wahalarsa ta ƙari ne a to shi abu mansur maturidi yace a to ai wannan ninka azabar saboda kin gode wa ni'imar da ya ne ba wai ita ni'imar ce ta haddasa aka nufi